hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da biyu a kalandar da tara kuma kamar ashirin da biyar da watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin kuma da aka saba muna haɗuwa don karatu na littafin ya albarka na littafin maudud ya kamil maudud na babban malamin da wasan da ya Allah ko sun sarki ya mai rahama wannan kuma shi ne darasi na ashirin da takwas cikin darussan da muka yi mun karkare fasali na goma sha tara a karkashin babi na shida da ke tattauna matsaloli da ke da alaƙa da alaƙa ta dabbar da ake yankawa ta suna wani lokaci yakan kalli shi wanda za a yi ma yankan wani lokaci yakan kalli ita dabbar da za a yanka wani lokaci ga ya kalli lokacin yanka wani lokaci ya kalli yadda za a yi da naman wani lokaci ya kalli waɗanda ma za a ba naman su da ka shi sa ba ta sai tsawo kusan babu kamar yana da usul ko fasulla guda ashirin da biyu wanda ya muka da za muka kammala shi babu wani fasali da zai kara tsawo iri kafin mu ruje karatu akwai dan abin da wasu abubuwa guda biyu muhimmai abu na farko halin da muke ciki yana da bukatar addu'a da kuma gyaran hali da kuma ga Allah babu wani abu na rashin jin daɗi da zai samu al'umma face sai mutunci ya yi tanadi yadda za a warware ko dai a mataki na ɗaiɗaiku ko a mataki na hukuma ban idan al'umma ta ga ta tana cikin ni'ima ko ta wadatar dukiya ko ta lafiya ko ta zaman lafiya ko ta adalci shugabanni kawai sai ta waye gari an karɓe wannan abu to ba makawa kawai ta ba ma Allah akai kar ka tsara wani laifi kar kuma ka dawo wani wannan laifi shi ne Allah da kanshi yake cewa na ba ala yughayyiru ma bi qawmin Allah bai taɓa canza wata al'umma halin da take ciki ba. Tattana jin daɗi na tattana da shi na ni'ima na kaza na kaza hatta yi hayyiru ma da an kufe sai sun canza yanayin su da suke rayuwa. Allah sauƙin sarki yana cewa lau an na ahalar kura amun wadda kau da fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh nace da a ce mazauna alƙali mazauna garuruwa kaga wannan a tsakar kowane lokaci da kowane zamani kenan da ce mu mazauna Zariya ko kaduna ko kano ko bauchi ko maiduguri ko ba da ne in muka yi abu biyu nan na ɗaya dai amu imani a yi imani na gaskiya ba imani na barazana ba za ga yi kawai imanin masu yawa a fatar baki amma wanda ya yi imani da cewa akwai aljanna akwai wuta ya yi imani da cewa akwai wanda ya halice shi ya kamata duk yin dokoki ya wuce ma yin dokoki amma za mu imanin kawai labari ake annabi sallallahu alaihi wasallam shi za a kururu ta ana so amma yana aje doka kuma kamar ma jira ake ya aje a balla yake kaza haram ne ke gurgi da hadisin yayi kaza kaza wajibi ne ke gurgi da hadisi yake ba za ya aikata ba ko da bai faɗa ta bi lisanin al-qan ba sai faɗa bi lisanin hal wanda yake cewa walau anna ahlul qura amanu wa taqaw da ce mazauna garuruwa za su imani kuma su ji tsoron Allah da ce su kai abu biyun nan sun gama makarta gata tun a nan duniya ba da sana da yira na ce da fatahna alaihim da mun bubbuɗe musu da buɗe musu kofofin ne barakatin min as-samai wal ardh ko wasu albarka daga sama da ƙasa ƙasa ba za su samu matsala ba saman su ba matsala sanadar da suka taɓa alheri ne da albarka albarka abin ya zama ne auki mai amfani ne kwaɗi da wasu za su gajiyar su yan da masaukin sarki ke cewa sai dai sai sai dai haka mazauna da karyar can sun karyata sakon Allah ko da mutum ƙarya ta ce lisanin ka ba kuma da wani ruwan sun ga ta lisanin ha ne za ka zo ka iya samun musulmi idan dan kasuwa ne shari'a ta hana wannan nau'i irin na kasuwanci ya sani tun yana da jajayen tsawon amma ba ma ya kaunar ya ja ce ba ce ya ce kuma shi wannan abin zai yi amma kuma ana kiran sallah za ga yayi a rubaki da ya shigo har yayi nafila in ka tambaye shi ya kai daga kaji sai annabi ya ce duk wanda ya shiga masallaci ya raka a shi ka kafa to ne nuna ribadul hadisi wa takfuruna riba dan za ku yi imani da wasu hadisan ku yadda wasu inda romo sai a kai da hadisi ko ga mutum yana ya yadda annabi yayi bayani da ayoyin Allah da manzo sun yi bayanin azabar da ke cikin wuta kuma sun faɗa aikin da zai kai mutum wuta yayin da ya ga baka labarin aikin da zai kai wuta yana matsawa sai ya rika dare kaga imanin dole Allah ya ce kazzab rakin kazzab sun karyata aiki umarnin namu sun karyata imanin barci ba sun karyata abin da ya waje mu imanin ne takawar babu ta karya ce ta barazana ce ta fulani wannan kuwa za ta iya cewa da mun makan magata sai zama da laifukan koyi su muke tsakanin su da Allah ne. Radda muka duba muka dawo zuwa gare shi kakan mu ta yanke saka ba mu da sauran kin sama na gane duk bayyanawa ce. Yalla ya ce mutum da sun karya ta ayoyi na yalla ya kama su da abin da suke. Haka haka yake cikin rikin tsaron abu ya yi muni. Ya yi muni. Ila ka ce gwamnati sirrin gyara ko da a wajen gwamnatin turowa daga wajen Allah ba ta ci. Larabawa tun a jahiliya su daga rayuwar da suke yanzu gyara rayuwar jahiliyar mutanen farko. Larabawa a jahiliya kawai aka ce ya za a yi a hana kisan kai. Suka ce a yawaita kisan kai. Aksiru na katla ya kinna na katlu. Kenan in mutum ɗari suka tattaru suka kashe ɗaya ku kashe ɗan gobe ila har ku gama rayuwar ku ba za ku taɓa samun mutum ɗari su kashe ɗaya ba an gama kamar za ku ga me ke faruwa kamar ƙananan laifin ma sun fi zama matsala manyan sun fi gata wani sai kiwo ta kawai da faɗi ko ya yi ƙarami an za iya taka mashi birki a wulaƙanta shi a kama shi da dokoki a ɗaure amma ne babban kuma shi ke nan sai sha to yana da kyau ko ya zama wajibi ko wannan mu ya gyara alaƙar mu da Allah shi a karan kai shi inda mu ma duk muna cikin ahalul qura ai in ahalul qura da ni an basu ba to ahalul qura a farada ko qurada su to mutum yayi kan da gyara imanin shi da Allah ya kyautata takawar shi ya zama tana da inganci tsakanin shi da Allah to sai ga Allah ya haɗe mu da amincin shi wanda shi muke fata suna abu na biyu akwai buƙatar addu'a dole ya mutane an koma ma addu'o'i nabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu kowace gaba ta rayuwar mu zaka akwai addu'a lokacin zaka shiga wani wuri ko zaka zauna a wani wuri baka gane kan wurin ba ka yi addu'a uzu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma falak ina neman tsarin Allah da kalmomin nan nashi cikakku daga sharrin duk wani ma'abucin sharri da Allah ya halitta ko mutum ko aljani ko wani kwaro ko wani mugu ka ne masariya ne ke in sai kai wannan addu'a kuma a zuciyar akwai imani da kallawa za a tsare ka za ka samu kariya kusa da tsaro ya ce yanzu ƙananan yara suka fara a nan dogon boki suka zo da mota wai daga ofis an ce a ba su yara primary wanda da sun kwata da za fara jini yadda masa baya nan wasu mata dai ta rike wuta wanda suke rike su cewa sam sai sun nuna takarda a ƙarshe ba takarda ga ko ta firayin ma da aka kai harin an zo a kwashi yara ba a yi samu sa'a ba sai shi ta wajen yara kamata ya fuskar da za su fita yi masa addu'a a koya musu inannan tashoshin nan su arewa sai su dole a shashare su suke hana addu'a ta zauna kuma ko an yi ma tashar za ta warware addu'a kamar kayan wanda ka yi tusa in su ta shoke ne da kasan tusa da kakiya ga shi da sun raɗe ka ne alherin da ya wace to ka ga sai an kashe ke su a talakana wa yara in ba za su iya ba a karanta a tofa a hannu a shafa mu su fita da sunan Allah domin aka yi haka sai ga mutum ya sami sauki sannan mutum in tafiya ya ce ya ko wani rantsi ko wata sarkakiya ba ka amkara ba ko wasu mutane ba ka yi da su ba to ka iya maimaita addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim ya Allah mutanen can in miyagu ne Allah mun sa mun kawo su wajenka ka rike mana hannun su muci wa na'udhu bika min shururihim muna neman ka tsare mu daga sharrorin ko miyagu ne za su iya karata ka wuce karata ka wuce saka da sauran matsala wannan shi ne abu na farko da haka akwai bukatar addu'a kafin addu'a akwai bukatar mu gyara hali sannan ina ga mun jarraba wani wani yanayi ko wata dabara kamar ni ina ga bata ci ba ne wa shugabanni ina ga an dade ana yi to kuma tun da bata gyara ba ya kamata mutum na da waye ka yi shuka ba na yi ba ka sake shuka ba ta yi ba kuma shekara ta uku na sai ka sake shukawa kaga akwai ƙarfi da basirai tunda an tattara ko in ta tsare tsaren ba su yi mutu shi kenan shugaban na ko baka ci Allah ya taimake ka wato ka ba sai ka ci ne ba da kai da ni da kai da su duk za ka je mu gaban Allah wanda kuma ya kyautata ya sani wanda ya nuna na ya sani kuma misali ne sai an yi ba wani mai fawa a ranar domin rana ce ta limanil mulkul yau lillahi alwahid alqahar to ka ga yanzu ka so ka kara wa baraka dawaki ka farar da ‘yar madarar da za ka sha da safe tun tsakar dare, a kan ka buga wa kanka. Sai mu dawo mu ɗauki karantarwar addini mu a ɗaiɗaikunmu. Wanda kuma muna fatar da muke sarki ya yayi mana waɗanda kuma aka jaraba na muke sarki ya azurta su da haƙuri ya kuma kare su daga sake aukuwar haka a gaba. To sai nukuta ta biyu a darasin da ya wuce bayan mun gama wannan waya an karar da shi kuma matsala ce mai muhimmanci darasin da ya wuce fasali na fasalin mu na karshe na goma sha tara ya tattauna a kan hukumi mallam ya akka ko mallam ya uku mallam ya uku anhu abu abuwawu mutumin da iyayen su su mishi layya ba to daga can karshe ya kawo maganar kannan wanda ya ce akbarana muhammadu bin urf الحمصي حدثنا الحسين بن جميل حدثنا عبد الله بن محرم المثنى الرجل من آلياتي ya kawo nan a cikin sannan kafin shi ya kawo hadisin da ya ce sami to akwai yi hadisu da hadisul haisam ibn jamil an abdullahi ibn musanna an sumama an anas annan nabi sallallahu alaihi wasallam afka an nafsihi wannan da muka zo karantawa sai muka dauki abin da aka ibn hanbali ya faɗa wanda shi ma da ibn qayyim ya gina akai wanda ba na cikin sun haɗa hukunci biyu ko hadisai guda biyu mabambanta hukunci sun ba su hukunci daya tun daga kana hamad abdullahi ibn muharrar an kata da hada da shari'a aka nafsihi munkar wa za a kowa abdullahi ibn muharrar a takaice wannan hadisin na haisam alhaisam ibn jamil daga abdullahi ibn musanna daga sumama daga anas shi wannan hadisi ne sahihi mafi rijal din ma rijal ne na imam al-bukhari in ka kira alhaisam ibn jamil shi kuma imam ahmad ibn hanbal ya fitar da hadisi daga gare shi sai wannan ne yake da magana musanna daga sumama ibn hajar ya yi dogon bayani gamsasshe a kan shi a mukaddimar kita fatul bari cewa akwai suke zargin buhari ya za a yi ya ce rijista da ingantattun hadisai mene na shi na riwaya daga musanna bayan musannan na akwai maganganu a kai shi ne muna haka kakan kamar lauyan buhari ne da amma ba su lura da wani abu ba ne ai riwayar daga sumama yi idan musanna ya riwaya daga sumama ba ka da sauran ke amma in ba daga gare shi ba ne to akwai matsala sai an haska da kyau to ya wuri waya ta yadda babu sauran matsala to da ka dai wannan in ma wani ya rubuta hadisin da yake ne wannan na sahaita bai bunu jamil to sai mutum ya gyara malam albani a cikin filfilar sahiha kamar yadda abubuwan wasu a ƙasa a tashikin ma an sanya a mujallali na shida shafi ɗari biyar da biyu lambar hadisi dubu biyu da ɗari bakwai da ashirin da shida ya tattauna akan wannan hadisi kuma shi ma har ya yi martani akan aikin shi ibn al-qayyim ko wasu tasirat yadda ya fito da abun filla filla bin cewa wannan hadisin sahihi ne wannan hadisin da yake ne to duka in ka tattara za ka sami hadisin da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam akka nafsi ba da ma'ubi ko isa nabiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka wa kanki hakika bayan an ba shi annabta bayan ya aure shekara 40 kenan sai ya zo ya siyo dabbar hakika sai ya yanka to har kenan ya tabbata in mutum ba a yi mata hakika ba ko da bayan ya girma to sai ya yanka wa kanshi don annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka wa kai kuma muna da abu koyi mai kyau ko mai girma daga gare shi sallallahu alaihi wasallam to yana su ne yan tarikar guda biyu za mu kai ta fasali na ashirin wani ta fasali da ashirin fasali na ashirin fi hukumi jirgi'a wa tawaƙiƙiha wannan fasali na ashirin ya zo daidai da bayanin hukuncin fatar aƙiƙa ya za a yi ta kuma sai yanka dabbar aƙiƙa ya zai yi da fatar zai bai wa ma'auci ne ladar wahalar shi ko zai sayar ne ya kalmace yan kuɗin shi a samu na siyan maki da itace don dafa wa ma'abuta naman naman su koko zai kyautar ne koko sadaka zai bayar koko kawai zai wurgar ne a koko zai jeme ne kawai shi ma ya samu gudun Allah da tilawa da karatu ko da zama to malaki ne zai tattara mana hukuncin fata sannan wata waƙi tsiha sannan zai mana bayanin sawaƙitu kalmar sawaƙitu jam'i ne na asakatu sakatu da fathar siyun in ka ce sikitu da kasarar siyin ya zama farki kenan shine cikin da aka haifa kafin lokaci ta ce ta ce mai bari ta ce kai wata bakwai ta ce an yi bari kama sakat shi ne ake mishi wannan jami'i da tawakitu abin da suke cewa sakat shi ne kullu shay'in radi'in hafirin min al-matadi aw ta'am wannan ma'anar sakat ta gaba ɗaya kenan in ka ɗauki in ka tattara dangin abinci to mafi kankancin cikin dangin abincin shine sakat in ka tattara riguna da tufafin sawa mafi kaskanci shi ne sakar. Idan ka tattara naman dabbar hakika, to mafi kaskanci a dangin naman shi ne sakar. Shi ne suke ba su misali suka ce su wannan sakar mutum dangi a naman dabba mara daraja sosai. To akasari a kayan ciki suke suna kirga kimbi a ciki. Kimbi na ɗaya daga ciki. mu kila anan ba za mu ɗauki haka ba saboda namun bai ike mu ba har yanzu ko mun bai yawa ne amma kaga laraba shi da abin ya kai wasu ma ba za su tashi yayi a ai an ga da kashi kawai kada mu ya zo Allah ki ma da ya fada kwata wanda kayan ciki na ga ya abin nan kaga muku da abin ka da kayan ciki ai ce maka zai fa ne mal maula wa ne man nasiya hada ki ya ce wa banda da ya ke to ta yan nama har kayan ciki su to su watsar da kayan ciki su to tun da bai da kima ina za a yi ta a zubar da shi in ka ce za ka yi ɗauko wanda za ka ba zai iya jan maka lokaci har ka iya abin nan wahala kafin ka samar sannan bayan shi suna cewa akwai huhu ma zai iya shiga huhu zai iya zuwa ya shiga mahaifa ma in ana ci da ma za ta iya zuwa ta shiga duk dai dangi dangin kayan kila ma yaƙi da yake shiga ba na jin inda ake da wadatar nama za ta yaƙi yaƙi kan taura sun kirma ga da to duk wayannan za su jirgin sawa gidu al'afika to zai tattauna ne ne hukunci ne da irin waɗannan sawa gidu din yake kana da kallalu akhbarani abdul malik maimuni abdul malik al maimuni ya ba da labari ana ba abdullah dan dai Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal Allah ya yarda da shi kada da hukuncin sanin fil haqiqa wani mutum ya ce mashi game da haqiqa yana da tambaya kenan yace al-jildu war ra'su was saqatu tuba'u wa yutasaddaqu bihi da fata da kai da yankuna marasa daraja a jikin dabbar tuba'u akar makalla a iya sayarwa wa yutasaddaqu bihi ai sadaka da kudin kada yi ta a- ko ai ai sadaka da su a siyar ko ai sadaka da su a haka yadda suke za ku zo matsalar a sayar ai sadaka da kudin ko ko yaya kamar a gida ke nufi to babu wani ta sassa kuɗi ai to babu aunin ta sassa kuɗi kar makallawa ne kaga kai ma na ɗaya da ne idan kai a wani wajen zai iya zama tsawaƙin akwai da ba sa cin ka to yace sada sai muna hankali yake ce mace ta sassa kuɗi sadaka za a yi duk to da kai wanda ba za ka iya ci ba tunda ba Allah bane ya haramta yanzu babu dalili kuma ka ce wani ba ba zai ci ba su kulle sake fatin lafi ba kafin da ka rena darajar shi wani a wurin shi kuma shine mai daraja ta daya idan su ka duk wani abu da ka ga ya fashi akwai wanda shi kuma irin wannan abin yake وقال عبد الله بن احمد عبد الله بن احمد بن احمد ya fi ce a tattalin su sani ibn ahmad suke haddasa na aji babana ya ba mu labari haddasa na yaji ya ce yazid ya ba ki labari haddasa na isha anil hasan ya ce isham ya ba mu labari ya ba mu labari daga hasan annahu kana shi ya ce yukrahu ayyuhu sakin bil aqiqa wal uduhiyya ala ayyuhu maladihi an karanta a ba da fatar dabbar hakika ko fatar dabbar layya da sharaɗin ala an yi umarari a kan mahauci ya yi maka fiɗa a madadin wannan dan kamar yadda ma zai yasa yadda ku to da arha take ila zai ce gaskiya sai ka shigo wani abu to komai arhar dai komai tsadar an karanta shi ya zo yi maka aiki na gyaran dabbar hakikarka ko da gyaran dabbar layyarka ka sallame shi sai ka sallame shi fatar kuma sai ka yi abin da shari'a ta ce ka yi da ita kullum sai na ce mashi ma'ana ku yi kurawa a yau za ku yi gujiratul jassar akwai wanda aka rubuta aljasir akwai bugun da ya zo aljasir akwai bugun aljazza duka ma'anar shi ma'auci ya ce yanzu kenan ma'anar shi an karanta a ba da ladar mahauci a cikin dabbar akikar ko dabbar layya wasan ba da kuma ladar mai gashi ko mai gyarawa munan yanayin game ta gida al'ada amma wasu yankunan ko wasu kasashen za su ga ko layya kai layya ba ma ma fi da rabon gida ba sai ranar layya tana zuwa tashi idi sai ka biya sai ka je ka yanka wuri gyararre kana yankawa sai ka ba masu gyara sun gama kasa shi mai maka waya ka zo ka ɗauka ko ka ko a kai maka gida ka ga ko mu nan ai kai za ka zo illa ma duk tare ki kai ma kana sa ido da yau za ta rufe gira kallon ka yi saboda ba sabon ba yanayin al'adar haka aka taso kuma namun ba sosai ba in aka ci wannan to kila sai dai wata kaza ta gaza kuma wanda wanda bakin kudade sun shigo sai sai irin masu kashi irin wanda za ka yanka ta farfacewa ne a kashe mai in an gama a kai mai gida to ko su ba a ciyar su da nama sai za abin da za a yi ko ku gyara ita dabbar da kai da kafa da kafafuwa da fatar da kayan ciki duka na ban muku to haramun ne ba yadda ba nan ya kawo makaruhi malumar madarar malikiya mun san hukunci shi ne haramun ne to da ka ba ba a yadda a wannan ba ba ka takaddama kauluhu fi riwayat hanbal baya maganar shi ta gabata daga riwayar hanbal da ce isna biha ma shi ita ka aikata abin da ka ga dama da tabbar ka talayya ko ka aikata abin da ka ga dama da tabbar ka ta hakika fa kauluhu fi riwayat abdullah yuqassimu minha ma ahabba zai raba naman gwargwadon abin da ya zo sai ce isna bi hama shi ita ka yi ka abin da ka ga dama fi hududi shari'a kenan a da'ira ta zaki da shari'a ta baka to ka iya kai wannan ka iya kai wannan ka iya kai wannan da yake kuma yuqassimu minha ma ahabba ya raba abin da ya zo daga ciki ko ya raba dangi ko ya raba ya raba dafafi ko gyararri وقال أبو عبد الله بن حمدان في رعايته عبد الله بن حمدان في رعاية يكي في لتاكي yace wa yajuzu bai'u juludiha wa sawaqiha wa rafiha wa sadaqati bi samani zalika nassun nassa alai yace ya halatta a sayar da fatar dabbar hakika da dalayya na muna maganar hakika ya halatta a sayar da fatar fatin dabbar hakika wa sawaqiha da bangarori ko kayan ciki ko ma abubuwa ne marasa daraja wa ra'siha da kuma kan ita dabbar amma idan aka siyar wa sadaka bi sama da zalik sai sadaka da kudin wannan zai iya yiwa a yanayin da ba wanda za ka baya karba an wadatar da in ka ba wani fata ba zai karba ba amma akwai masu siye saboda kamfanoni to in haka ta faru an ba mutum dama sai ya siyar amma in dai za a samu ko masu siye an kuma za a samu masu karba to da shi ma sai a haska mai to ya karba ba da ya sayar ba dole in ya karba sai ya yi buɗi da ita ba to idan aka rasa za a iya a siyar ko ko mutum ya yi wata ɗaya daga cikin fahimta da ake da ita ce za su zai dawo kanta wa kila ya haru mulkai wala ya sai kuma an ce kai ya fa haramta a siyar bai inganta ba su za ka yi sadaka da sun yaki وقيل أنت ينقل حكم الأضحية إلى الحقيقة وعكسه زي كيرو لا أكترا كرد حكمتم ليا زوا حقيقة haka ma akasin ya halatta yanzu haka shi ma za yi akasin shi ne a ciro hukunce-hukuncen hakika a kai walayya haka duk bayanan nan da aka yi a dafa ko a gyara ko a kaza a raba wa mutane ko a gyara ko a yi waye dukkanin su za a iya kuma ɗaukar sai a mayar da su kan dabbar layya yadda to za a iya yin haka bai kunu fi hima riwaya ta ne sai zama a cikin su akwai riwayoyi guda biyu bin nakali wa sakari ko kuma ko dai da bin nakal shiratar ɗaukar wannan hukunci zuwa nan wa sakari ko kuma fitar da kowane ta hukunci ya ce wa tafrikatu asharu wa abahar amma ni ina ga raba awa a raba cewa wannan kunci daban wannan kunci shi daban shi ya fi shahara kuma shi ya fi bayyana amma ko da ka raba da wuraren da suka yi tarayya na hukunce hukunci su suka fi yawa sun yi tarayyar hukunce hukunci wuraren da za a iya cewa sun sha bamban za ka ga kaɗan ne aka yi ta sun sha bamban a tabarin yankan wannan saurayi shi saboda layya ne da haka ranar goma ko sha ɗaya ko sha biyu su ne ranakun yanka ya mutu shari'i wannan kuma saurin yankan shi ne haihuwa har ko an ci sha bambam sai kan haka ne da ta iya da ta akwai bukatuwar haraba ne kowane a bashi hukunci shi a bashi asibabbi shi a bashi abubuwan da suka dace da shi wanda yake kurki a yau gudun kai da yake shafi sai annasun da zai zakara huwa ma zakarnahu min masailin maimuni nassin da ya ambata a nan shine nassin da muka ambace shi a matsaloli na almaimuni wa huwa muhtamilun lima zakarahu wa muhtamilun li aqsihi dan haka wannan nassin da wannan bayanin zai iya daukar abin da muka ambata kuma zai iya daukar akasi annahu yutasaddaqu bihi min thamanihi fa ta'ammalu cewa za a yi sadaka da wannan dabba ta hakika ne ko duk wani abu da ke da alaka da ita duna samani ba wai a sayar a yi sadaka da kudin ba fata ammalu yake ka lura da wannan magana wannan maganar ita take ita ce kuma zahirin abin da ba shi da masu kare cewa ba za ta yi sadaka da wani kaso wani abu na ba za ta sayar da wani abu na hakikar ba a sai dai ka bayar sadaka sai dai ka bayar sadaka ko da kana ga yana da daraja ga wani ne ya fata yanzu idan ya wuce na ba wane da wane su biyu nake so in ba ina ba za ta yi daraja ba to ba a yadda ka siyar ka ba su kudin ba in kana so kai zuhudu sosai sai ka roƙi ne sayan fatar ya dan yi haƙuri wane kana yana ya gani na komar gida to da Allah zo gida na yana zuwa sai ka ce fata ce na baka da kai da wane zan faɗa mai to amma ga ne yana zuwa yana fiye da daraja karɓa ka siyar saboda matsalar inda za ka sirka ɗan saka guna da biyu in ba sa ba kuɗin da mai fatar ya baka kuma in suka zo karɓa ba su za ka ba su ba in ba sa ma in ka siyar suka zo karɓa ke kai ba ne to ban akan sun kai ba kusuran ba yanzu ka ba su sadaka ka wahalar da su ko baka tura na mashin ba to dan a sai a kawar da kai daga irin waɗannan shubuhat ana ce musu shubuhat amma wa qa'i shubuhat wa qa'i na haram mutum ya auka mutum ya auka mu da karshe sai su gama da shi sai ce wannan abin shi ya kamata ya ce illa ya kuna da nafsun akhar sarihun bil bayt sai dai idan an samu wani nafsi na daban wanda kana da ya nuna halaccin asiyar to kaga a lokacin ba mu da sauran ja sai mu koma mu ce ya halatta asiyar amma tun da ba mu da shi karare yanzu to mu za mu taɓa cewa asiyar ba wakar ka da fi riwaya ta shafar mun muhammad kuma ya ce a cikin riwaya ta shafar san muhammad wakar su ina an jirgin bakara ta da uluhiyya an tambayi jafar ibn muhammad game da fatar saniya a layya a fatar saniya ce saniya ce ake laye da ita kaga ita ba za ka ce to a wanda ya laye rai zai iya jeme ta kawai ya gudu ana gudun saniya kaga ta yi girma to kuma wanda yana alamta kamar kila sun lokacin su ba a ci mu ko kaga yanzu ai abinci ne mai daɗi naka same ta ka gyara abubuwa sun yi kyau to sai tambaye ya karba kaɗa tun daga matsalar da muke fuskanta da fatar saniya ba a jemewa a dinnan gashi gashi fakada kad ruwiya an ibn umar annahu kana yadiku huwa yatasaddaqu bi ibn arruwai ko daga ibn umar cewa ya ce to in aka samu wannan matsalar to sai a sayar da ita daga to a nan ma za ka iya cewa in dai kai da kai da yana saniyar akwai wanda za ka siyar mawa to ka ba wani sadaka sai ka an karar da shi wanda zai sayar shi kenan sai dai in duk ba mai tsaye ne kuma shi ke nan wannan kaga ba yadda aka yi wa huwa mukhalifun da jinsi shati yace to kaga wannan hukuncin ya sabawa fatar afiya yuttaqatu minhu musalla ita fatar afiya za a rika za a iya yin musalla da shi mana za a iya hudu don yin sallah amma wa hada amma kaga fatar saniya na yuttaqu bihi fil bayt ba irin wannan amfani da shi a gida kada yake inda jildal bakarati shi idan dai ba ta da saniya menene ya fi kada zai iya kaiwa kaza mana kenan daga jin cewa ma ya yi zai da saniya kuɗi ake hararo wa fatar ba amfani ba ba ta aiko za ta kyau da musu sai ka ce ka aiko fatar saniya za a ja kaya to kaga shi suka hararo kada al-kallal al-kallal yake cewa akbarani abdul malik ibn عبد الحليم أن أبا عبد الله قال إن ابن عمر ولد يتقوي ابن عمر أما جاء لي تبت دورة النصر إن ابن عمر للي عبد الله بن عمر باع تلك البقرة تصدق بثمنها يا سير دفات الثانية كما يتلك على كنتا قال يكي وهذا لا يباع يكي ولا لما أسير لك لأن جلد البعير domin fatar rakumi wani bakarai da fatar saniya a wani bugun ya sa laisa yanka fi ulihi a haru amma dai a bugu wanda aka yi tantance ne keke da keke ba laisa ba ne lani la yanka fi ulihi a haru fatar rakumi da fatar saniya za ta cimma ba mai amfani da ita yanta fi rufin bai yadda lisu alaihi da mutum zai riki waɗannan fatu na rakuma da na shazu a gidanki a jebe ya gyara ya rika zama a ce wala ya sulhu a kuna da shi ya ka fatun nan na rakuma da na shanu ba su dace da ba su tantance kawai ba a irin wannan yanayi idan kalkara a yi ba za a ce a yi da ta saniya ba idan buzu za a yi ba za a yi ta saniya ko ta rakumi ba kaga kenan sai dai siyarwa ya ce inda ma yi ba sai dai ana siyarwa wani ta sanda ku bai zama ne sai a ba da sadaka da kudu amma wa sai su shafi amma kaga fatar akuya yuttafasu li durubin ana rikarta da yin bulaloli ababen duka na ce daru da fatar za su ce ke yawan duka na ta abin da ake duka ne kaga ita za a ke gyara ta sai a yanka a barta in yara suka yi laifi ko kuma a rika aje ita guda ga ajin da kira ta ajiye yara su rika gani kanin asar wa kanin asar فليس أبا عبد الله لأنه الأثر يكفي تناجر أبو عبد الله كان سوى وذكر قول ابن عمر يا أبا ثم بين عبد الله بن عمر أنه كان يكون في جلد البقرة ينا فإن من الفاتر الثانية يباع ويتصدق به za a sayar za a yi sadaka da kudin kamar da bayani ya gabata kai kira waɗanda za ka ba ka nuna musu wanda zai zai saya wa ka annahu ya zahabu idan an da sama da kafin kamar ya tafi kan cewa kenan kudin batar na da yawa shi yasa kake to a sayar a bawa wancan sadaka to komai yawan shi dai a iya tarayya mana ya ce su biyar su shi da su kara su je su sayar su raba kuma a lokacin sayar da ka ba su ba za ka mutu kan nan ba cewa to wane ya wane wani aka bar su raba daidai in ba a cikin da shagar su za su yi wato kaga wannan shawara ne kana abu da hari sai da abu abdullah an tambayi amma da ibn hanbal an dindil bakarai game da fatar saniya idan to kiyaye da an aka yi da ita fakada ibn umar yurwa anhu yabiu wa yatasaddaqu an ruwaito daga ibn umar yana sayarwa ne yana sadaka da kudin وقال إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور يقول قلت لأبي عبد الله ناتي وبابا عبد الله جدود الآباء ما يصنع بها وأكن دبو للي يا ذاعي لسو قال يتفق بها ويتصدق بثمن يتفق بها shin zai amfana ne da su wa ya tasaddaku bi samaniha ko kuwa zai sadaka ne da kudin su kana na'am yace zai iya sayarwa ya sadaka da kudin na'am hadisi wani umar hadisi mabla dan umar وقال الحروري مذهب أبي عبد الله أن لا يباع جلود الأعداء أعداء مذهب أحمد يقول حنبل شيني باع سير دفات الليا ويتصدق بها sai daga baya a zuwa yin sadaka da kudin bayan ita ake so ka ɗauka ka bayan ai an bautar ka zama bawa ne da irin zai na ayyuka kada kuke musu yake cewa sai da hadisin nabi sallallahu alaihi wa sallam shi ibnu hanbal da ya kace a wannan matsayi ya ce kafa hujja da hadisin nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu amara ya yi umarnin an yutasaddaqa bi juludiha wa ajillatiha hadisi ne da Anwar Bukhari ya kace shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarci Ali na Ali Talib da ya yi sadaka da fatun layyar shi ko fatun na afirka bi juludi ha da fatun wa atillati ha da hatta abin da ake cirowa a ciki ko kuma shimfidar dabbobin an ce adilla jami'i sai da mutum na jira an ce jira shi ne shimfida da ake yi wa rakuni in ana sanyi shimfidar na taimakon shi ya daina jin sanyi in ana zafi shimfiɗar na taimakon shi ya daina jin zafi tun da haka aka siyo su an sayar da su a haka an taho da su a haka an keɓance su don haka to a ta wannan shimfiɗar ita mutum ma ya dafe sadaka da fatar rakumi ga wani mabukaci haka za yi sadaka da wannan shimfiɗa ga wani mabukaci ya ce je ka yi haka yake cewa kada wa kada ke riwayati hanbal ya faɗa a riwayar hanbal da ba a ayyukan kada min jurul urfiya da ba a yace babu laifi ayyukan kada min jurul urfiya a riga daga fatin layya wa ba'un yuqa'adu alayhi wani wurin zama da ake zama a kai ba da yin an yi haka a suke nan za ka iya filayyar sun ce bari ka gyara fatar ka rika wuju da ita ka rika zama ya ce wa la yuba ba za a siyar ba in za a iya tasaddaka da shi sai dai idan zai sadaka da shi kila zai iya yiwuwa ka shiga yanayin da kana akwai bukatar ka siyar da ba wai sai ka kasa amfani da shi ba an yanka yanzu duk a lokacin ba wanda za ka iya ba in ka jira sai ya zo za ka iya lalace kila ba sai abin da yake ba kila a ciyar in kake ka gawa a ciyar in wannan ka kwanfa za mu gida ka ci da Allah dai yake ne ga fatar shari'a ko ko kila za ta raba mu in ce kare na mashi arziki kare na mashi waye kai waye to kaga sai a ciyar sai a ta kudin sai a bawa shi mabukacin wakala yake cewa la yantafi la yantafi wa bi hudud al-abai a wata ruwa da kuma yake ta kai ba za a yi amfani da fatin layya ba a kai din kai da kai layyar ka kyautar ne kawai yadda ta kyautar da wani kaso na naman to fatar ma amma da ita shahara shi ne aka yi amfani kai da lauya ko da nafsi ya tafi wa biki aka ce musu ba yanzu kenan zai iya rikoto ga kai ya amfana da su san hakan ake yi kana ma kana wajiba au kana alaihi nazara wa ma ba zalika yin haka ba wajibi ba ne aukana alaihi nazara sannan ba alwashi yayi ba wa ma ajba zalika da abin da zai tilastar da ke ya rika abin da yake nufi kai ya fakka wutar fil kawai fa inna hu yadihu abin da yake shine ya sayar da shi wa ya tasaddaku bi samani ya ba da sadakar kudin wa ma kana tatawwu'an fa inna hu yantafi'u bihi fi manzilihi insha Allah amma idan yanka ne na mustahabbi na tatawwu'i wanda zai iya yi don kanshi da ya yanka don kanshi iya amfani da fatar kaga yana kallon su kamar yankan ya yanka ne na wajibi in ka yanka dabbobi biyu to kenan za ka yi amfani da fatar ɗaya a ciki amma ita ta farkon ta wajibi sai dai ka kyautar haka yanka yi alwashi ma na yi alwashin idan ka za ya faru zan yanka rago to ba za ka yi amfani da fatar ba saboda fatar rago tana tattare da wancan alwashi da kai ita ma idan ya yanka rasa nauyi ba matsala da ke amfani da shi insha Allah ka da cewa maliki riwaya ta Jabir bin Muhammad ya faɗa cikin riwaya ta Jabir bin Muhammad ya tasadda ku bi sintil uduhiyya zai yi sadaka da fatar layya wa yattabi bi minhu fil bayti ihamu wa la yabi'u sai ya riki fatar a matsayin amfani shi a gida amma dai ba zai sayar da ita ba في رواية أبي الحارث رواية أبو الحارث يتصدق به ويتخذ منه إعابة أو مسنة sai yi sadaka da fatar ko kuma fatar sayyar kenan ko kuma ya rike ta a matsayin guzu ko wani wuri da za a ko ko ya aje ta a wani wuri da zai rika sallah a kai a gidan shi a wani bayan abu mansur kuwa yake ya tasaddaku bi dunudiha zai yi sadaka ne da fatin wa ya tafi bi hawa la yabiha sannan zai iya amfana da fatin amma dai asali ba zai siyar ba وفي رواية ميموني الرواية ميموني دك وأن ما جره لي الرواية إلى آخر محمد لا يباع ويتصدق به ذكيا باع السيروة كون يدي بعد الصدقة قالوا sai suka ce mai fayyaki kuwa ya kusa da kuɗi samani kana nufin ya sayar da fata sai ya sadaka da kudin kada la ya tasadda kuɗi kama kuwa ya ba da shi sadaka yadda wannan ita ce dace ya fi dacewa kamar yadda zai ga wata sai kai mai hanya ya ce da darajar shi ke makana abu gudun kafin ina ba billahi kan fi dinin uluhiyya ba amali mun hammali ya faɗa game da fatan layya yusta haqqu an yakuna samanu hakim mulkul an so a sanya kudin fatar layyar a al-mulkul nace al-mulkul suna cewa kaya ne na aikace-aikacen gida irin kaya na yau da kullum ko rariya ko labule ko turmi ko tabarya ko tsannuka ko makamantan haka sai a sanya kudin tsana awi sai ko min ma yin sa'a wani dirbai ko kuma wani abu da ake amfani da shi a gida in kana gida babban gida gidan yawa a wannan fahimtar ba idan yanzu in aka yi dai ya kace ɗaukar fatar layyar ka sai ka siyar sai ka siyo kuka da mutanen gidan za su amfani ko ka gyara kyauran kofar gida wanda na kowa ne ko kuma dai ka siyo wani abu na amfanin gida wanda zai taimaka wa mutanen gidan wajen ayyukan su yau da kullum wannan kalmar ta almulkul ya ce a datin nakal wani abu ne suke da abubuwa na dabino jami'in shi ma na fi kamar da shi mutum mulwasi kaya ne na amfani yau da kullum a gida yace wala yuqti ajaran li jazzari gaskiya ba zai bada latar aiki ga makoci ba daga dabbar layyar shi ko dabbar aiki kada ku kare abu da yake ta tsantawa billahi abdul abadi na tambayi baban abdullahi game da fatin layya fakara sai ya kada sai a sha'ani wa ibrahim ya kulani عدل بالساعد سيرهم النفع سيقولان سنة لا يبتاق منه لا يبتاق fihi girbalun aw mulkun al-girbal yace at-tub adatun tushbihu at-tub zatu tukubin yunka da harhafu an shawahidi kawai da rariya shine girbal kenan za a iya kira sai su yi wa mata rariya yace to shi ne yake cewa ana ita a gida Ibrahimun Nahari suka ce ga ga rariya na da muhimmanci wata mutum ta ji dace cewa to laro kun ta ku yi girba ko rariya ba za a ce cewa mata su yi kiri da ba au mulkul ko kuma wani wata tutura ta gida ko kuma dai kayan aiki kada ya kununa domin suna cewa yi ta ku yi jirgin girba duk au mulkul za a iya siyo wa mutanen gida rariya da kudin fasa layya ko kuma wani kayan aiki ko wani lunayi haka ko wani kwandon zuba shara ko na wanke-wanke ko soso ko omo a duka za su yi ba. To a ƙarshe dai za su ga mai gidan ya kwana. Da in ka ce kar ya siyo da su a ƙarshe kuma da kuɗi shi zai siyo. Ta ga ya yi hikima kenan. Ya ce wala ya yi dubu ya tsari. Ba zai sayar da shi ba kuma ba zai sayo wani kaya da shi ba. kullu sai na ce yo a wiku bihi wani wani bugun ya sa yo a wiku bihi ya ce yo a wiku bihi aka yi kyanan nawa zai iya musanyawa da shi kada na ce mai ke zai musanya ke nan da wani abu wanda ba ba sayarwa ba zai musanya ta wata hanya da ba sayarwa ba zai ba shi shaɗin giri kuntu sai da ce mai yuji buka hada yanzu wanda ya burge ka kada sai yake cewa ina ma yata alu billahi wa la yajibu abin da nake nufi dai mun sanya da shi ai kan shi zai wakata sai mun sanya shi da shi ta hanyar ba da sadaka da ya tsinta a lahira kuma ka ni abin da ya burge ni kawai ya sanya wannan abu don Allah amma kada ki kure biyar النبي صلى الله عليه وسلم امر علي النبي صلى الله عليه وسلم امر علي بن ابي طالب ان يتصدق بالجلال والجلود da ya sadaka da bilal da juri shimfidar rakumi da kuma fatar rakumi kulsu na ce fa yi umri annabi yalbahu to zai iya ba wanda ya mashi yanka kamar mahauci kenan kada la ya ce man a'a bai halarta ba ba za ta sallai mahauci ko mai dafawa ba ko mai dasawa kulsu da nace abi uwa ta sadaka bihi to yanzu ya halarta in sayar in yi sadaka da kudin kada la ce bai halarta ba ka nabu da umar ya dafa uhu ilayhim fa yadhirunahu li anfusihim kaga duk bayanin da yake abla dan far yana sayarwa to ga yadda yake ba sayarwa yake ba sai kira mutanen da zai bani sai ce wani daga wani da kai da kai ku ukun nan na yi bayyane da fatar da da saniya to ga fatar ku dauka ku je ku sai ku raba kuɗin kaga kenan suka dauka ba sai sun dawo ba yanzu ba kuma kuɗin ya ba su ba a da ya ce ku sau ya sun sayarwa da maki su ba a ci sai yanzu ile ka haɗa mutum uku ma nan wani zai ce ci za a yi wani kuma zai ce ya tsayarwa za a yi kultu sai na ce a bi uhi salasati da rahima a bi yahu salasata masaki zai iya sayar da shi dirhami zai iya sayar da fatar dirhami uku sai ya raba wa miskinai uku ka dai ce a a ba haka za ka yi ke ji ma'ahu wani fa'u ilaihim ka tattara mutane uku sai ka ba su fatar ka iya ba su shawara ta ce to sai kun yi takatsantsa fata yanzu daraja take za ta iya kai jar habibu kada ku ji a duki hancin kaga in suka zo ya fahimci a ci asa a gabara ne a sai karbe dai tana ne ɗaya ma ko biyu saboda zai ce ba su san kanta ba kuma dan canjin yan canjin kawai suke so kana yake wa kana masrukun wa an kama yattakhiduna musalla aw shay'an fil bayt da masuruku da alkama su suna rikon fatar layyarsu ne wurin sallah ko wani abu na amfanin gida hada arsaku ma yakunu fihi an yattakhidahu fi baiti wannan shine mafi sauki shine ne rike shi a matsayin kayan amfani a gidan shi fa kana har harbu yace shine al harb ibn isma'il ibn qalab al karmani ko al kirmani ɗaya ne daga cikin ɗalibai na Ahmad ibn Hanbal ya ya rasu a shekara ta ɗari da tamanin bayan hijira. Ku shi wannan harfi yake cewa kuntu da Ahmad na cewa Ahmad rajulun akala fi da wuduhiyyati fa qawwamahu wa tasaddaqa bi samanihi wa abatan tilda to ga wata dabara ta kana na da dan karan waye mutum ne ya riki dabbar fatar dabbar layya in aka ce layya kawai ka haɗu hata a kika fa fa kawwamo sai wa fatar kima wata saddaka bi samani sai sadaka da kuɗin fatar wa abatan tilda amma sai ya rike fatar to shi kuma yaya kada da ba ta iya bi a tilda zuhiyya sai ba mu laifi ya sayar da fatar dabban layyar shi to yana nufin kenan fata ta irin wannan ai da ma an halatta mashi ya rike ko an halatta mashi ya rike ya gyara don amfanin gida amma kuma idan yi sadaka yana da lada in yi sadaka ba ce sayarwa ba to shi wannan yana so bishin ya amfana yana son fatar ya fadi kuma yana son lajin sadakar yake za ta yi na dirhami uku sai kira wani biki ne sai ba shi dirhami uku sai mai bayani shi ne wanda yake cewa na ba sun ba kanin kallon sannan sai alkalla mai kunna babi yake cewa ba uste da babi yi da bai itintil bakarati wa ya tasadda ku da zaman ki babin da ke magana kan mustahabbancin da sai mustahabbanci game da sayar da fatar saniya da yin sadaka da kudin ko a babi na afirka ko a yanayi na layya ita ya kuma da ni mansuru ابن الوليد أن جعفر بن محمد أن جعفر بن محمد حدثهم أن أبا عبد الله قيل له جد البقرة أنت عمر بن حنبل أكرمك الله فاكر ثانية قال قد روي أن ابن عمر أنه كان يبيعه ويتصدق به أي أن رويته لدى الله بن عمر شيء وأنا سيرواني كما أنا صدقة لكذا وهو مخالف للجنس الشافي تتخذ منه مصلى wannan ya sha bamban karara da fatar akuya wacce ake rubarta wurin sallah wa hada la yutafa bihi fil bayt amma wannan ai ba amfani da ita a gida ba irin waɗannan amfanonin na gida to kaga akwai matsala akwai bambanci kenan dangane da yadda za a yi amfani da su shi ne ke ta wa hada la yutafa bihi fil bayt shi wannan ba amfani da shi a gida mana ita wannan fata ta saniya ko fata ta rakumi ba za a yi irin wancan amfanin da aka yi ko ake yi da fata ta akuya ba mutum da an samu bambanci a wajen yanayi na amfani ko ya aka samu akasi ita fatar saniyar za ta iya lantacewa sabanin fatar akuya saboda fatar akuya za iya gaggawar gyara ta saboda amfani na kusa-kusa na yau da kullum da aka yi da ita kada yake to inda jinsul bakara shi ya dubu kaza yace a ai ko fatar sani ya fada ta kai kaza to kaga din za ta kai kaza to za ki sayar da ita sai ta daka da kudi wannan duka dai a bani na baya da aka iya amma inda wanda za a ba su siyar su sai dauka a ba su su siyar wa kana abul haris abul haris yake cewa inna aba abdullahi su ila an jinsul bakara su ila zahabiha an tambaya mu da ibn hanbal game da fatar saniya idza sun iya biha in aka yi dai da ita قال يأتي ابن عمر يروى عنه أنه كان يبيعه ويتصدق به أكويتو لغا الله دان عمر سيوا yana sayar da ita fatar sai ya bayar da sadakar kudin za a duba a ga to za ta yi nawa ila ce kaza to sai kira ne sai kira ne sai to in kai tura ma masu sai na ka sayar ta dauki kudin sai a samu wani miskini wani sadaka sai a bai wani na ya ce wa kada abu da ku musa haka yi sanya amma a dumaira juma'a dumaira da ya zo tafi cewa yi ba haka wani ta fi makawo hakunan makalata ya ce ne wa kada muhanna muhanna malam muhanna shi ya faɗa to ban ban duba cewa wane ne muhanna a wata gaba yake ba yace sa'altu ahmada sai na alamta talibi ne su amadu mun hanbal ya tabbaya ahmad an rajuli yattari al-basara fa yuzahi biha wani mutum ne ya sai zaniya don yin layya da ita ko da lokacin yankan layya ya zo sai ya yanka ta wannan mutum ya bi ku jinda hajji ikiri na dirhama wa aksar min ikiri yadda yake yakan sayar da fata wani lokaci dirhami ashirin wani lokaci ma fiye da dirhami ashirin to idan ya sayar fa yashtari bi samanin tilki qurriyyatan yuzakki biha kudin fatar saniyar kuma sai ya ciyo rago ko akuya sai sake wata layyarsa da ya halatta ko bai halatta ba mata rafi zali akara maka da kake gani game da haka fa kana yurwa fihi an ibnu kumara mithlu hada akwai to kwatankwacin haka ga Allah da Allah kenan in haka ne yayi ai da ma ita fatar yana da damar yin fa'ida ita ko to kenan sayarwar da yayi a baki ne kamar na mu'awaza ko sayar da yayi kamar kan da aka tambaye shi yu'awina bihi ana na yake musanyawa ita fatar ta koma na ko ko akuya ko titiya sai a yanka ta ba sai layya kaga da ita akuya ko titiya ko na wanda aka yanka to fatar ko ba za a sayar ba tunda da ma akwai amfani da kusa kusa da aka iya yi da ita وقال إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور كنت قلت لا يقول لنا شو أبو عبد الله جلود الآباء ما يصنع بها وفاتل لي يلي زائر قال إيان ينتفع بها ويتصدق بثمنها زائي أمفاني لسو وكما أي صدقة لكل قلت تباق ويتصدق بثمنها yanzu kenan ya halatta a sayar da fatin layya sai a yi sadaka da kudin su kala na'am yake eh ya halatta ke hadisi sukunin Umar hadisi yana Abdullahi dan Umar wanda in har sai akwai wata hanyar da zaka dauka ka ba waɗanda zaka ba dan mai suni kirai yake miki kun barke fa hadisi da su tuni da tsohi da hakika da lokaciya wannan sune na soshiki game da kunce-kuncen kwatuna hakika kwatuna layya الواجب والمستحب كما ترى فكما يركان واجبي ده يركان مستحبي يركان حقيقة ده يركان لدي سنة يركان فرلا سيدي إذا تقول كما سنوشي تايا كما علي ko biyu ko sun kai biyu a hakika su sai zamana wani abu na mustahabi da yake fitowa ce kamata ra kamar yadda suke iya ganin shi ce wallahu a'lam Allah madaukakin sarki shine masani haka ne a dunkule ba a so a ciyar da fata da layya ba a so a ciyar da duk wani abu da ke da alaƙa da ita abinda ake so a yi sadaka ne a bayar su sabilin layi a bayar sadaka don mutane su waɗanda aka ba su amfana Eh, eh ya halatta ya halatta an yanke an yanka ta sai a babbace ta da fatar ta ba tare da an kira mahauciya a nan ba ya su ta gyara ko da za a bar kila ta koyar ko kila ke hada mata da fatar fatar ba da ke wani ya halatta na kwarin shi in ce wanda ya sayar da da ita fatar shi da bai dawo ya ciro kudin ya sadaka sai ya su gifani ya fi talayi sai ya su gifani amma wannan kudi ba za su goma ba ya ci guba kudin da ke ne yi garma ya fasce amfani da ita don ya sadaka sai ne ya dawo da kusurki gafara yadda mun yi sirki ya ce mishi ana kuma tsara wani sun su kana marka eh a sai ba ruwan kanu sai dai idan da gangan yana da duk shekara bashi yana sayarwa sai ka ce inda aka ne ya karba idan ya waskar kana sane ganganci ne ya nemo kudin ta ba su miki ne in wani masallaci yake haɗa ma wato sai ka ba masallacin kudin fata amma sai kai kai ne a iya sanin ta ba zai kudu da ita ba shi kuma sai sai amana to a lokacin kai ba za ka biya ba shara ba ta dora maka mutum ya yi abin da ba zai biya ba wannan ya fi ƙarfin shi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai mu da tsarin shi ana kallon mu da shi Allah ya ya ta